أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna hudu ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya dace wa 25 kin watan shidda miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 18 a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani ubangiji subhanahu wata'ala ya rahama a gare shi malam yana ambata mana gaba da take magana ta talatin wanda take magana akan abin da ya shahi cewa dukkan mutumin da ya jibinci wanke wata gawa to idan aka samu ikhlasi mana aka samu yi don allah a cikin al'amarin to lalle tabbas wannan bawa zai tashi da gwaggwaban lada kamar yadda bayani ya riga ya gabata akan haka kamar yadda bayani ya riga ya gabata akan haka malin ya kawo kusan hadisai guda shidda wanda suke bayyana cewa lalle dukkan bawan da ya aikata wani aiki ma na ibada kuma wani iri ne idan dai aka samu ikhlasi bi mana aka samu yi dan Allah a ciki to lalle tabbas wannan bawa ya dace da lada gwaggwaba a wajen Allah subhanahu wataala hadisi na ƙarshe da muka tsaya akan shi shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa qala Allahu azza wa jalla ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan man amila li amalan ashraka fihi ghairi fa'ana bari'un wa huwa lillazi ashraka a wannan hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa allah mai girma da buwaya ya ce ana agna shuraka'i an shirk allah ce ni ne mafi wadatuwan abokan tarayya game da asamun kishiya bi mana duk aikin da man amila li amalan duk wanda ya aikata mun wani aiki kaga aikin Allah ya jingina shi zuwa gare shi amma sai ce ashraka fihi ghairi sai ya gwama ya mun wani na a cikin wannan aikin Allah ce fa ana minhu bari'un Allah ce ni nayi bara'a mana nayi baran-baran na huta daga cikin wannan aikin sai ce wa huwa lillazi ashraka aikin na bar ma wannan da aka hada ni da shi a ciki Allah ce aikin na bar mushi kenan Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da irin aikin da bawa zai zo yayi aikin nan aiki ne wanda ake yi dan Allah sai bawa ya zo yi wannan aikin dan Allah yayi amma sai kawo wani a ciki yasa to Allah ya huta daga cikin wannan aikin ba ruwan Allah da wannan aikin a haƙiƙan al'amari babu gatan da ɗan adam zai ma kanshi sama da ya zamanto aikin da zaka aikata zamanto dan Allah zaka aikata shi saboda duk kai ka wannan da ake da dukkan ɗawainiya da hidindimu da ake faman a yi wallahi dai zaman to ba don Allah aka yi ba wannan abin gaba ɗaya tashi a tutar banza imana Allah ba ruwan shi da irin wannan aikin za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi karatun ƙur'ani za ka yi dukkan wata hidima da sunan addini to ka yi ƙoƙari a dukkan mataki ɗaya daga cikin matakan nan guda uku ya zama to a ce aikin nan kana kiyayewa kana kiyaye zuciyarka ya zama to kayi shi don Allah mataki na farko aikin a karan kanshi kahin ka aikata shi to wajibi ne a sami ikhlasi a cikin shi imana ka tsarkake zuciyarka za ka yi don Allah mataki na biyu a lokacin da kake cikin aikata aikin kuma shedan zai iya bujuro maka a lokacin shi ma ka yi ƙoƙari ka yi gwagwarmaya da zuciyar ka tabbatar da abin nan don Allah ne sannan mataki na uku a lokacin da ka ƙare aikin a nan ma da iya nan iya bibiyar ka yaya za a yi ka yi aikin ya tabbatar da cewa ka tashi a tutar babu kai kuma to a nan ma sai ka yi gwagwarmaya da zuciyar ka tabbatar da wannan aiki iya nan dai a matsayin shi na dan Allah Allah mana jagoranci sai gaba ta ga maliki cewa wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila liqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa yustahabbu yace an so liman ghasalahu ga dukkan mutumin da ya wanke gawa an yaghtasila akan shi ma yi wanka an so haka kenan ba dole bane ba daga lafazin da malam ya istimalin shi a wannan wurin za ka gane cewa lalle ba dole bane ba wa yustahabbu kenan an so wanda ya wanke gawa shi ma yi wanka wani irin wanka zai yi ba irin wanka da aka saba na yau da gobe ba a irin wanka na ibada zai maliki cewa da ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam man gasala maitan ko mayitan falyartasil wa man hamalahu falyatawadda maliki cewa saboda maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man gasala mayitan ko maitan duk mutumin da ya wanke wanda ya mutu manzala ce falyagtasil to shi ma yi wanka sannan kuma wa man hamala wanda kuma ya ɗauki gawar shi kuma falyatawadda shi ma an so yayi alwalla kenan kuna kuka ɗoka misali kuka kai ta kenan ɗokan nan da kai ana an an so kai alwalla wanda kuma ya wanke shi an so shi ma yi wanka malaci akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn hibban fi sahihihi wa at-tayalisi wa ahmad yace min turuqi عن من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم kenan malam ya ambata maka hanyar da hadisin ya fito imana cewa hadisi ne wanda yake da ingantacce an so mutumin da ya wanke gawa ya yi wanka an so mutumin da ya ɗauke ta yi alwallah maliki ta ƙultu na ce wa ƙadasa hahahu ibn al-qattan وكذا ابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص عندك hanyoyin da yake cewa aswa'u ahwalihi an yakuna hasanan yace wannan wannan hadisi mafi munin bimana matakin shi na ƙarshe a cikin halayen shi bayan malam ya bibi hanyar da hadisin ya zo yace ya tsaya a kaɗan hadisin iya da daraja ta cewa hadisi ne hasan shi kuma hadisi hasan iya ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su a cikin addinin musulunci ko ya zamanto sahihu li zatihi ko ya zamanto sahihu li ghairihi ko ya zamanto hasanu li zatihi ko ya zamanto hasanu li ghairihi kenan da ala ayyati hal hadisi hasan hadisi ne wanda yake ingantacce mal yace wa zahirul amr yufidu yufidu al wujub wa zahirul amr zahirin al'amari in ka kalla a yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin wannan hadisi maliki cewa abin yufidul wujub yana amfanar da muca kamar wajibi ne mutum yayi wankan me yasa saboda manzalla cewa yi man ghasala mayitan ko mayitan falyagtasil wanda ya wanke gawa yayi wanka kaga abu ayyana kamar da umarni to amma wajen bada hukuncin sai maliki cewa wa yustahabbu ansu to shine cewa zahirul amri yufidul wujub yace wa innama lam naqul bihi amma abin da ya sa mu ce wajibi ba ne mutumin da ya wanke gawa ya yi wanka muka ce mustahabbi ne yake cewa abin da ya sa mu da haka ba li hadithaini mawqufaini lahuma hukmun raf'i yace saboda an samu hadisai guda biyu mawqufai idan aka ce hadisi mawqufi shine hadisin da ya tsaya akan sahabi maganar sahabi sai a ce hadisi ne mawqufi to amma malaka cewa lahuma hukmun raf'i duk da cewa hadisan kuma guda biyu hukuncinsu hukunci ne wanda yake na hadisi marfu'i kamar sahabi ne misali ya zo ya ce mun kasance a zamanin manzan Allah muna kaza kaga zamanin manzan Allah ana kaza kenan wannan kaza a matsayin addini yake kenan manzan Allah ya san da shi ya ga ana yi bai yi magana ba to iya ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya gane cewa wannan hadisi hadisi ne wanda yake marfu'i ne idan ya zamanto abin da aka yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ko bai ce komai ba saboda la ya skutu alal batil manzala baya shiru akan abin da ba daidai ba idan aka yi abu a gaban shi aka ga ya kyale to wannan abin ya zama addini yanzu misali idan muka ɗauki hadisin wannan sahabin da ya zo bayan sallar asubahi mun sani cewa ba a yin nafila an kare sallar asuba sai mazalla ya ga wani daga cikin sahabban shi yana yin nafila kaga da ya gan shi bai kyale shi ba da ya kare nafila yake cewa wani lahiya kake sallah bayan sallar asubahi sai ce eh ya ma'akin Allah raka'atan al-fajr suka kubce mini da na zo masallaci kuma tuni lokaci ya ha'ana cikin sallar farilla sai na bi aka yi sallar farilla da ni yanzu su ne nake maidowa yanzu sai mazalla ya gumbace mai komi ba sai wannan abin ya zamanto dalili na in sun kubce maka ko da bayan sallar asuba ne za ka iya yin su saboda mazalla baya shiru akan abin da ba daidai ba to shi ne malaka ce duk da hadisan kuma mawkufai ne amma hukuncin su hukunci na hadisi marfu'i sai ce al'awwalu hadisi na farko an ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah karin ra'a gare su yake cewa laysa alaikum min ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laysa binajasin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum abdullahi dan abbas Allah karin ra'a gare shi yake cewa laysa alaikum babu komi a kanku fi ghasli mayyitikum a wajen wanke mutumin da ya mutu a cikinku to galibi idan ka ce mayyit mutumin da bai mutu ba a nan gaba zai mutu galibi shi ake ɗorawa wannan shadda a saman yawon sai a ce mayyit shi kuma mayyitun a mayit imana bi takfif biduni tashdid shi kuma ana dora shi ga mutumin da ya riga ya mutu to ana yake cewa ba ku da wani laihi akan idan kuka babu komi akan ku in mutumin ku ya mutu in kuka wanke shi idza ghasaltumuhu in kuka wanke shi yake cewa fa inna mayyitakum saboda mai mutuwa a cikin ku laysa binajasin ba najasa bane ba kenan dukkan wani mutum musulmi ba najasa bane ba Allah ya tabbatar da cewa innamal mushrikuna najasu fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hada amma wanda ba shi ba mutum musulmi ba najasa bane ba kamar yadda Abu Huraira wata rana iya da shi da manzon sallallahu alaihi wasallam ana zagayawa a cikin garin Madina sai manzon Allah ya nemi Abu Huraira sai ya rasa shi sai can da aka ji manzon Allah da ya wanga sai ya gaishe yace Abu Huraira ina ka tafi muna neman ka sai ce ya rasulullahi na kasance ina cikin halin janaba ne sai na tahi ya ce ina cikin halin rishin tsarki ina cikin halin najasa ne sai na tahi na tsarkaka mazalla ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ya ce mutum mai imani ai bayya zamantowa najasa mutum mai imani mai tsarki ne to shi ne anan shi abdullahi dan abbas ke ne kara tabbatar da maganar cewa inna mayyitakum laysa binajasin mana wanda ya mutu a cikin ku ba najasa bane ba sai ce fa hasbukum an tagsilu aydiyakum ya wadatar muku kawai ku wanke hannayen kenan a lokacin da kuka wanke gawa kawai ya ishe ku ku wanke hannayen wannan me yake mana nuni cewa an so ne a wancan hadisin na baya an so mutun yayi wanka mustahabbi ne ba dole bane ba inda dole ne ba zai zamanto abu boyayye ba ga Abdullahi dan Abbas مالك أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي يتي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص حزوة أرشان بيانان دمالني أكان أبن دي شاهي حكم تشيوان حديثي حديثي نبيو kenan dalilin malam na biyu abin da yasa bai ce ba wajibi ne mutum yayi wanka sai ce mustahabbi ne kenan dalilin shi na fari hadisin wannan na Abdullahi dan Abbas kaga ga abdullahi da abbas yana ba da fatawa akan cewa babu laihi akan ku a lokacin da wani ku ya mutu mutuwan da yayi an kuka wanke shi to abin da yake kanku kawai ku wanke hannayenku ba sai ku yi wani wanka ba malaci athani hadisi na biyu shine qaul ibn umar maganar abdullahi dan umar dan khattab kenan dan abdullahi dan umar dan khattab kale yake cewa kunna naghsilul maita mun kasance muna wanke mutumin da ya mutu a cikin mu sai ce faminna man ya tasiru wa minna man la ya tasiru ya ce muna wanke gawa amma daga cikinmu akwai wanda suke yin wanka akwai wanda ba sa yin wanka kenan wanda yake nuna akan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba inda tilas ne kenan dole kowa yi amma kasancewar maganar abdullahi dan umar cewa wasu mu suna yin wanka wasu mu ba sa yin wanka to a dalilin haka abin ya zama to mustahabbi ne kenan an so mutum yayi amma in bai ba kuma bai laifi sai yace fa minna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil yace akhrajahu ad-darqutni wal khatib fi tarihihi bi isnadin sahih kama qala al-hafiz wa ashara ila dhalika al-imam ahmad faqad rawa al-khatib anhu annahu khassa ibnahu abdullah ala kitabati hadha al-hadith alayati hal kenan shi ma hadisin da malam ya kafa hadisi na biyu wanda ya kawo hujja akan su wanda yace a dalilin waɗannan hadisan guda biyu shi yasa nace wa yustahabbu an so mutumin da ya wanke gawa ya yi wanka ya ce ban ce ba an yi umarni ko kuma wajibi ne saboda waɗannan hadisan guda biyu hadisan abdullahi ɗan abbas da hadisan da magana abdullahi ɗan umar kenan wannan an so mutum kenan ya yi wanka idan ya wanke gawa sannan kuma an ya ɗauke ta an so nan ma ya yi alwallah kenan ba wajibi ba ne ba sai gaba ta 32 malaikata wala yushra'u ghaslu shahidi qatilil ma'arakati walau ittafaqa annahu junuban malaikata wala yushra'u ba shar'anta ba ghaslu shahidi wanke mutumin da ya shahada shahidi yace qatilil ma'araka wanda aka kashe shi a wajen yaki ai akwai shahidi da yawa ko macen da ta mutu wajen aihuwa shahidi ya ce ko mutumin da katanga ta fado mushi shahidi ne mutumin da ya kaza ruwa ya ci shi shahidi ne wanda wuta ta kona shi ya mutu shahidi ne wanda kaza ga sanar suna da yawa to amma a nan malin sai maka precision abin bana ya gudu maka abin bi kulli tahdid sai ya ce qatilil ma'araka wanda aka kashe a wajen yaki kenan ya hudda waɗannan gaba daya su wanda za a musu wanka za a musu komai da komai da abin da aka saba to amma mutumin da ya mutu a hilin daga a hilin yaki to shi wannan mutumin la yushra'u ba a shar'anta ghaslu shahidi ba kenan wanke shi ba sai ce walaw ittafaqa annahu junuban koda an yi dacen cewa iya da janaba imana mutum ne kawai yaji yana cikin ɗakin matar shi sai yaji ana ana ana haraman zuwa aikin aiki ana ana haraman zuwa jihadi kawai sai ya huto a wannan yanayin na jan'iya da janaba bi matsayi wanka ba kuma ana samu haka a wajen sahabbai saboda in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira to wallahi babu zancen nawa ko kuma jan kafa yana kira kai tsaye amsawa suke kamar da zamu gani a cikin hadisan nan da za su zo anan gaba malai cewa fi zalika ahadithun magana ta da ne akan cewa ba a shar'anta wanke mutumin da ya mutu a wajen yaƙi ba ko da an yi dacin cewa iya da janaba yace akwai hadisi akan haka sai yace al-awwalu hadisi na farko an jabirin قال قال النبي صلى الله عليه وسلم daga Jabir Allah kadir ra gare shi yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yace idfinuhum fi dima'ihim ya'ni yawm Uhud yawm Uhud yace manzalla yake cewa manzalla yace ku binne su fi dima'ihim a cikin jinin su bi mana mutumin da yaje wajen jihadi aka kashe shi a cikin wannan jinin da yake ciki a cikin wannan jinin za a binne shi ya'ani yawma uhud a ran da aka yaƙi uhudu walam yaghsiluhum manzala sallallahu alaihi wasallam bai wanke so bai bada umarni aka wanke su ba kenan za a yi wanka ne ga mutumin da ya mutu a haka amma mutumin da ya mutu a wajen jihadi to wannan shi ba za a wanke shi ba a yanda yake haka za a wanke shi kuma akwai dalili akan haka wa fi riwayatin a wata riwaya yake cewa faqala yake cewa ana shahidun ala haula'i mazallaci ku binne su a yadda suke ni ne mai shaida akan waɗannan mutane idan aka je gobe kiyama mazallaci ni ne zan tsaya in yi shaida akan waɗannan mutane lufuhum ku naɗe su fi dima'ihim a cikin tuhonsu da yake tare da wannan jinin fa innahu laysa jari'un yujrah fillahi illa ja'a wa jurhuhu yawm al-qiyamati yadmi launuhu launu dami wa rihuhu rihul misk mazalla ke cewa ku lauye su mana ku nade su a cikin wannan jinin nasu fa innahu laysa jari'un yujra babu wani mutumin da za a yi mishi rauni fillahi dan Allah gashi jikin shi yana digar da jini watakila har ya kai shi zuwa ga mutuwa amma dan ɗaukaka kalmar Allah ne aka mai wannan raunin ما من جري... ليس انه ليس جريح جريح يجرح في الله الا جاء وجرحه يوم القيامه sai yazo gobe kiyama wannan ciwon nashi yadmi yana zubar da jini kenan yanda aka kashe shi a nan gidan duniyar nan gobe kiyama haka zai tashi daga ya tashi wannan jinin yana diga alama ce ta daraja akan cewa ya mutu akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala an shi sa mazalla sallallahu alaihi yake cewa man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin duk mutumin da bai yi jihadi ba sannan ko bai ba zuciyar shi labarin zai yi jihadi in irin a jihadin addini ya zo ba mazalla ke cewa wannan mutumin in ya mutu akan wannan yanayi ya mutu tare da shi akwai wani kaso na munahuci dole ka labarta wa zuciyarka cewa idan irin jihadin Allah ya zo ba irin rikicin da ake ba yau irin jihadin Allah idan ya zo da sharuɗan shi da ƙa'irin sun tabbata to kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da za ku sa hannu ka wannan jihadin idan ba kama zuciyarka wannan labarin ba wanzala ce ka mutu tare da kai akwai wani kaso na munawuci rai mutumin nan zai tashi gobe kiyama wannan ciwon nashi yana zubar da jini manzala ke cewa launuhu launin wannan ciwon nashi launu dami launi ne irin na jini amma wa rihuhu rihul misk amma kamshin ba irin kamshin jini bane zaka rika shi kamshi ne zaka rika shi na turaren almiski a gobe kiyama haka duk wanda ya ganshi ya san cewa wannan qatil qatilul ma'araka ne an kashe shi a wajen jihadi to kaga da haka kenan ba za a binne ba za ba za a wanke shi ba saboda ka arba shi da wannan jinin nashi a yanda yake haka za a za a binne shi gobe kiyama manzo Allah ya mishi shaida kuma daga an ganshi an gane cewa wanda ya ji ciwo dan Allah ne kuma jinin nan nashi yana yana fitar da kamshi irin na almiski irin tare almiski malai ce akhrajahu al-bukhari bi riwayat al-ula wa abu dawud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wal bayhaqi wa riwaya al-ukhra lahu wa kadha ibn sa'd fi at-tabaqat wa ziyada lahu wa isnaduhu sahihun ala shart muslim kenan bayan malin ya ambata mana yanda wadan yanda yanayin hadisin yazo sai yake cewa wa yake ta min riwayat ibn min riwayat ibn jabir marfu'an bi lafzi la taghsiluhum mazalla ce kar ku wanke su fa inna kulla jurhin saboda dukkan wani ciwo da kuka gani tare da waɗannan mutane suka yi jihadi ya fuhu miskan yau malkiyama zai rika bayar da ƙamshi a gobe kiyama walam yi salli alaihim mazalla bai musu salla ba haka aka limke su a cikin wannan tuhahin nasu mai jini kuma a haka na aka binne su ba a musu wanka ba in banda hamza ibn abdulmutallib malai cewa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne yake ta in kana ibn jabir huwa abdullah ibn kenan malai ya ambata hanyar da hadisin ya hutu sai ya ce wa amma shaukani fa qala fi layl awtar innaha riwayatu la mat'ana fiha riwaya ce wadda babu wani suka akanta kenan riwaya ce ingantacciya malai ce summa kharrajtuhu fil irwa yake ta faraji'uhu na fitar da hadisin da bayanan yadda hadisin ya zo ya ce a cikin littafin shi al'irwa irwa ulgalil mala ya ce fara ji'uhu ka je ka bincike yadda hadisin ya zo kina wannan shi ne hadisi na harko da malin ya kawo hujja a kan shi a kan cewa mutumin da ya mutu a wajen yaƙi to shi ba za a mushi wanka ba sannan kuma za a natse shi a cikin wannan kayan nashi da ya mutu sannan kuma ba za a yi mushi sallah ba wannan shi ne hadisi na harko hadisi na biyu مالك الثاني عن أبي عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن له مازال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي أتكون ونياكي فأفاء الله عليه سي ألا يباشي غنيمة ألا يباشي داتي وانا غنيمة إذن غنيمة دا بأما بغا بأك ساميتا فقال لأصحابه سي مازال يكي تشيوا صحبانشي هل تفقدون من أحد inda ku duba wanda ku gani waye babu a cikinmu wa aka rasa kenan an dan gwamza amma gwamza wanda bai taka kara ya karya gwana ba wani diya aka yi ba Allah ya tabbatar da nasara akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu ganima sai manzo Allah ce ku duba mana ku duba mana wane ne babu a cikinmu kenan an kare yaki an ci nasara yanzu a duba su waye aka kashe su waye suka yi shahada hal tafqiduna min ahadin shun kun rasa wani faƙalu na'am fulanan wa fulanan wa fulanan sai suka ce ƙwariya ma'aikin Allah mun rasa wane mun rasa wane mun rasa wane mun rasa wane sun baƙala sai mazalla bayan an ɗan jima sai ce musu hal tafqiduna min ahadin shin kun rasa wani to kasa idan aka turnike wajen yaƙi dole mutane za su watse wani yana bangare kaza wani ya bangare kaza wani ya bangare kaza kenan can bayan an jima kuma matsala sai sake tambayar su har yanzu akwai wanda ba su zo ba kalula suka ce aya ma ake Allah kowa yana nan yanzu sai mazala ke ce musu kala lakinni afqud julabiban mazala ya ce amma ni na rasa julabibi ban gan shi ba faɗulubuhu ku je ku nemo shi faɗuliba fil katla sai aka ji aka neme shi a cikin waɗanda aka kashi sai aka same shi a cikin waɗanda aka kashi fawajadu suka same shi ila janbi sab'atin qatalahum suka same shi a ɓangaren wasu mutane guda bakwai wanda duka waɗannan mutanen guda bakwai inda shi kashe su sun ba kataluhu sannan aka samu wasu daga cikin kahurar suka wasu kashe shi fa'atan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai mazala sallallahu sai ya zo wajen gawan julabib fa waqafa alaihi ya tsaya a saman gawar fa qala sai yake cewa qatala sab'atan thumma qatalu sai dai kashe mutum bakwai a cikin a cikin su tukun suka samu damar kashe shi sai mazala yake ce hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu qala ha marratayn aw thalathan mazala yace hadha wannan julabib minni shi daga gare ni yake wa ana minhu ni ma daga gare shi nake kamar ka ce wannan nawa ne shi ma ni na shi ne shi nawa ne ni na shi ne shi nawa ne ni na shi ne shi nawa ne mazalla duk ambata wannan magana akan julabib hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu da Allah ka kadarta kai imagine kamar wace irin daraja ce ta kai wannan daraja ka sawwara a ce ga wani mutum ɗan ajin tubarkalla a cikin al'umma ya ce a wane wane namu ne mu ma nashi ne to ba maganar wani ake bana ana maganar khairul bariya ta sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta wanda babu wani sama da shi sallallahu alaihi wasallama shi ne ke faɗin wannan maganar akan julabi julabi bikin nan ba wani kuɗi ba ne ya kai shi wannan matsayin imanin shi da allah ne ya kai shi wannan matsayin ko a yau ɗan adam ya yi imani zai samu matsayi ba na wasa a wajen Allah subhanahu wata'ala ba amma abu ne wanda yake alaƙa da imani wannan imani ba dole bane sai kana da kuɗi wannan imani ba dole bane sai kana da mulki mai kabri wannan imanin duk a yanda kake ga kanka a yanda kake ga cewa talaka ne kai ba kowa bane kai to wallahi zaka iya kaiwa wannan matsayin haka mutum ya gyara alaƙa shi tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala idan ɗan adam ya gyara alaƙa shi da Allah to wallahi zai samu irin wannan matsayi na siddiƙai shahidai waɗanda suke ‘yan ajin tubarkalla a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke alaƙa da aiki wa kuli amalu fasa yara Allah amalaku ka haɗi mutu su yi aiki su yi aiki Allah zai ga aikinsu wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan abin da ya kamata a yi rigai-rigai ba wajen mallakan duniya ba ba wajen kwalliya ba ba wajen nuna yawan kuɗi ba ba wajen nuna yawan mulki ba ba shi bane ya kamata a rika rigai-rigai rai yana baci yana mutu yana shiga cikin wani yanayi saboda harkar rayuwa a bangaren da ya shayi lahira sai ga kowa ba ba yake shi kuma anan ne ya kamata a ga wannan harshashi a ga hamzarin mutane da kazar-kazar ɗinsu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda kun san law ta'lamuna ma fi saffil awwal da kun san abin da ke cikin sahu na wari manzala yace wallahi da baza mutane ba za su yarda ba sahun wari wani ya shiga sai an yi qur'a sai an yi qur'a a wata riwaya yake cewa da sun san abin da ke cikin sahun wari da yin sallah a cikin jama'a da ko da jan ciki ne mutum sai ya ja daga gidan shi ya zo masallaci saboda sallah cikin jama'a ya samu sahun wari amma ga wuraren na fariga nawa kake bukata dole sai kana kudi za ka samu son waye kalla taka wannan wannan bawan Allah julabi matsayin da ya kai a imani ne ya kai mazalla yana hudin wannan magana akan shi ana minni wa ana ana minni wa ana hada minni wa ana minhu hada minni wa ana minhu ya ce ya faɗi wannan su biyu ko kuma ya faɗi su uku sun maƙala bizira aihi haka za fa ba saɗa huma sai manzala salasala nan ƙala ba ana nihin na magana ba mana sai manzala ya aikata bizira aihi da zira'in hannun shi guda biyu damtsen shi guda biyu fa ba saɗa huma sai shi huɗa haka kenan yana tsaye a sama julabi sai ma hannun shi haka fa wada'ahu ala sa'idaihi sai manzala ya ɗora julabi akan tsintsiyar hannun shi kenan aka dora mushi julabi ba a saman tsintsiyar hannun shi laisa lahu sarirun illa sa'idayin nabi sallallahu alaihi wasallama bayyada wani gado wani wurin da ya dauke shi in ba in ba zira'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ko ba karamin daraja bane ba karamin girma bane ba manzala sallallahu alaihi wasallama da ya zo hajjin bankwana daga cikin ababen da ya aikata yake cewa duk mutumin da ya san na mushi wani abin da ba daidai ba mazala ce gani a tsaye a gabanka in na kuɗi ne a biya ka in jikinka ne na taɓa ka zo nima ga gangan jikina ka taɓa sai wani sahabi ya ɗaga hannun shi ya ce ya ma'aikin allah ni akwai lokacin da ka sanya sanda a cikina ka tunguje ni wuri sai ragam kowa shiru mazalla ya ce mashi bismillah zo karama wani mutum ya taso da ya taso yake cewa ya ce ai lokacin da ka tunguje ni cikin na a waje yake babu koyi mazalla ya daga ridaɗin shi cikin nashi wanda mutumin rama wanda zai yi sai sumbaci cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rungumi manzalla yake hawaye ya ce ina so ƙarshen rayuwa na ya zamanto a ce yau ga matsayin da na kai na samu daman sumbatan cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan bawan allah manzalla ya shuhuda zira'in shi aka ɗora shi a sama bayan haka ne ke cewa qala fa wada'ahu ala sa'idaihi laysa lahu sarirun illa sa'id sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallama fa hufira lahu wa wudi'a fi qabrihi wa lam wa lam yuzkar ghaslan aw lam yadhkur ghaslan wannan julabi fa hufira lahu aka tona mishi rami na kabari wa wudi'a fi qabrihi aka sa shi a cikin kabarin shi sannan ba a ambaci cewa manzon Allah ya wanke shi ba kenan mahallu shahid mutumin da ya mutu a wajen yaƙi ba a wanke shi irin wankan da ake magawa haka za a binne shi saboda wannan ba ƙaramar daraja ba ce ɗan adam ya tashi a wannan a irin wannan yanayi a gobe kiyama akhrajahu muslim wa siyaq lahu wa tayalisi wa ziyadatan lahu wa ahmad wal baihaqi sai hadisi na uku wanda shi ma yana nuni akan lalle mutumin da ya mutu a wajen yaƙi ba a wanke shi hadisin anas Allah ƙarin ra'a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa anas yake cewa anna shuhada a uhud lam yughassalu mutanen da suka mutu a lokacin da aka yakin uhud da aka kashe wajen sahabi 70 mutanen da ba a musu wanka ba wa dufinu bi dima'ihim an binne su da jinin su wa lam yusalli alaihim manzala bai musu sallah ba ghairu hamza in banda hamza babban shi in ban da shi gabaɗi haka aka binne su wannan shine sharaf ɗinsu shine daraja da suke da kenan dai muhallu shahid anan su ma ba a wanke su ba sannan ko ba a yi musu sallah ba malaci akhrajahu abu dawud wa ziyadatu lahu wal hakim wa ya'ti lafzuhu wa tirmizi wa hasanahu ibn sa'ad wal hakim wal baihaqi wa ahmad wa qala al hakim sahihun ala shart muslim wa wafaqahu adh-dhahabi wannan hanyar takhrijin hadisin kenan وقال النووي في المجموع yake cewa bada ma azahu li abi daud yake cewa wahdahu isnaduhu hasanun aw sahih al ayat hal li hadisi ne yake ingantacce sai hadisi na hudu akan wannan siyakin cewa mutumin da ya mutu a hilin yaki na jihadin da addini ya yarda da shi wannan mutumin ba a wanke shi haka ake binne shi saboda irin darajojin da yake da agoba kiyama zai tashi wannan jinin nashi yana bugar da kamshi irin na turaren almiski ya ce an abdullahi ibn jubair fi ƙisati uhudin wasu shahadi hanzala tabni abi amir faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi ibn jubair yake cewa a cikin kissar abin da ya shahi shahada da mutane suka samu a uhudu yake cewa magana akan shahada hanzala faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai mazala yake cewa kai inna sahibakum taqsiluhul mala'ika yace hanzala wa naga naga mala'iku suna suna suna wanke shi hanzala naga mala'iku suna wanke shi manzala yake cewa fas yake cewa fasalu sahibatahu ku je ku tambayi matar shi miye miye ya faru ya aka yi baka ga mala'iku suna wanke shi me ya faru faqalat sai matar matar hanzala take cewa kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ha'i'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة sai matar shi take cewa ai kharaja ya huta hilin yakin nan wa huwa junub yana cikin janaba lamma sami'a alha'i'a lokacin da yaji hargoguwa ta karan dawaki da karan takubba da hayya hayya hayya il jihad ana ana shelanta cewa hayya il jihad sai huta shi mafurid yana a cikin halin janaba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazalla ke cewa lidhalika ghassalatul mala'ika a dalilin haka ne mala'iku suke mushi wanka kenan wankan da ake mushi ba wankan mutuwa bane ana mushi wankan janaba da yake dai مالك أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من من المجموع ثم نسي ذلك فقال بعد وذكرنا أنه حديث ضعيف فجل فجل من لا ينسى وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي على أي حال حديث نسيه حديث نبي يرك cikin hadisan da suke nuna cewa mutumin da ya mutu a hilin yaki hilin jihadi ba ba a mushi wanka hadisin Abdullah ibn Abbas yake cewa usiba Hamza ibn Abdul Muttalib wa hanzala tubnun rahib wa huma junubun yake cewa an kashe usiba shine an kashe an kashe hamza dan abdul mutallib an kashe hanzala dan ar-rahib yake cewa huma junubun suna da janaba an kashe su suna da janaba kenan kaga halin ba na hanzala kadai bane ba banda banda hanzala kenan an samuwa an samu hamza hamza babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin mahaifi ke manzo Allah faqala rasulul yake cewa huma su kinna guda biyu junubun suna da janaba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ra'aytul malaikata tughassiluhuma manzo Allah ce naga mala'iku suna musu wanka kenan wankan da ake musu na janaban ne ba wankan cewa sun yi irin wankan da ake mutum lokacin da ya mutu bane ba رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كما قال الهيثمي في في المجمع في المجمع ورواه الحاكم دون ذكر حنظلة وقال وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي وأصاف أصاب لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعا مثله قلت وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات معنى حديث دي على حال حديث دي انغتتشي to bayan malam ya kawo waɗannan dalilai gaba ɗaya wanda suke nuni akan ca idan mutum ya mutu a wajen jihadi to ba a mushi wanka amma kuma ga hanzala sannan kuma ga hamza an musu wanka mala'iku suka musu wanka wannan yana nuni akan cewa wankan mutuwa ne aka musu ko kuma a wankan cewa suna da janaba ne aka musu kaga wankan cewa suna da janaba ne ba wankan mutuwa bane ba sai malaka cewa ƙarshe wa'alam anna wajha dilalatil hadith ka sani cewa wai abinda wannan hadisan suke suke fuskantarwa suke nunawa akai suna nuni ne ala adami mashru'iyyati ghasli shahid aljunub bimana yana nuni akan rishin shar'ancin wanke mutumin da yayi shahada ko da iya da janaba misali yanzu an tahi jihadi sai aka kashe wani wani da aka kashe mata shi ta ba da labarin can ai iya da janaba ya huta bai yi wanka ba to mu a yanzu ba za mu kama shi mu mushi wannan wankan ba mu ce ai a can mala'iku sun yi sun wanke hamza sun wanke hanzala saboda sun wuta suna da janaba wannan ba aikinmu ba ne mu ai mazala salasana ba shi wanke hamza ba mazala ba shi wanke hanzala ba ba sabai suka wanke su ba waya wanke su mala'iku suka wanke su to shi ne malaike cewa mu sani akan cewa abinda hadisin suke mana nuni suna mana nuni ne akan cewa ala adami mashru'iyyati ghasli shahid aljunub mutun mutumin da ya mutu ya shahada ko da iya da janaba mun ba za mu wanke shi ba malaike huwa ma zakarahu shafi'iyya wannan shine abinda shafi'iyya suka hodi da su da wani su annahu law kana wajiban inda wannan wanke wanke mutumin da ya mutu a wajen jihadi iya da janaba inda wajibi ne yake cewa laukana wajiban lama saƙaɗa bi ghaslil mala'ika aida bai zamanto ya sabka daga kan sahabbai ba a dalilin mala'iku sun wanke su aikin mala'iku daban kuma muma aikin da aka samu na ibada muwa daban kenan inda a ce abin ya zama wajibi a kanmu cewa mutumin da ya mutu a wajen jihadi iya cikin janaba za mu wanke shi mala ya ce ai da wannan hukuncin bai safka a kan manzala sallallahu alaihi da shi da safan shi ba a dalilin mala'iku sun wanke waɗannan mutanen ya ce wala amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi da manzala ya yi umarni akan a wanke hamza ya ce li annal maqsuda minhu saboda abin nihi a cikin wannan al'amari shine ne ta'abbudul adamiyyi bihi mana dan adam shi ne aka ɗora mushi ibada a kan yi wannan aikin kenan aikin da aka ɗora maka a matsayin kanan adam mala'ika ba sauke maka shi shi ba wani umarni shi ne da Allah ya bashi zai aikata sannan kuma kuma inda wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi da ya wanke su kenan wanda yake maka nuni akan cewa ko yanzu aka tahi jihadi wani ya mutu iya da janaba babu zancen mu wanke shi a yanda ya mutu nan haka za mu binne shi haka za a binne shi yana ba za a ce a yanzu tun da ba mu bumin iya gane mala'iku sun mushi ko su mushi barin mushi a ba wanda ya saka ya ce li an dalmaksuda minhu ta'abudul adami bihi malaka ta unzur almajmu ka duba littafin almajmu sannan kuma ka duba nailul awtar na al'allamatu ash-shawkani akan karin bayani ko kuma a ce bayani akan waɗannan hadisai ibn baz yake cewa ash-shuhada'u alladhina yamutuna fil ma'raka dukkan wani mutumin da ya shahada ya mutu a hilin gwagwarmaya hilin gwabzawa na yaƙi yake cewa la tushra as-salat alaihim ba ba a shar'anta yi ayi sallah a gare su ba mutlaqan sannan ko ba za a wanke su ba li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda manzon bai musu sallah ba sannan kuma bai wanke su ba yanda suke na haka ya musu bar su in banda hamza kadai manzon sallallahu alaihi wasallam ya wanke ya mushi ya mushi sallah sha bai wanke shi ba sallah kawai ya mushi to wannan shine abin da yake da alaka da abin da shaƙi idan zaka wanke gawa kenan kai dan Allah da irin abubuwan da suka gabata a cikin a cikin wannan gaba sai gaba ta ga mala yake cewa takfinul mayyit takfinul mayyit sanya wa gawa likkafani ya ake sanya mata likkafani kuma wani irin likkafani ya kamata a sa mata kuma shi likkafani a karan kashi ake sa shi yanzu bayan an kare wanka abinda zai biwa shi ne sanya likahon malaka cewa ba'da al-faragh min ghasl al-mayyit bayan an kammala wanke gawa yajibu takfinuhu ya zama wajibi a sanya mushi likahon likahon shine zawatin da za a lillibe wannan mutumin da shi za a nade shi a ciki ya ce li'amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi zalika fi hadithi al-muhrimin ladhi waqasathu an-naqa saboda umarnin da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin wannan mutumin da yayi haraman aikin haji alladhi waqasathu an-naqa wanda iya da cikin haraman aikin haji sannan kuma dabbar shi ta kado shi ta taka shi wanda hado wanda yake sai hado akan wuyan shi wanda kuma abu ne sanane adam idan wuya ya wannan shi kenan sai dai yanda Allah yi kenan hado wanda yake sai ya mutu da ya mutu manzo Allah yi umarni akan cewa a yi mishi likafani mana a sa shi cikin likafani a cikin hadisi manzo Allah yake cewa kaffinuhu ku sanya mishi likafani malace muttafaqun alayhi wa qad taqaddama bi tamamihi fi al-fasl ath-thalith faqrati dal safhati ath-thaniya wa ath-thalitha 'ashar malici bayani akan wannan hadisin ya zo a can baya a can magana da muka yi mun karanta hadisin gaba ɗayan da yake ko mun yi bayani akan shi a wancan lokaci mahallu shahid anan wa kaffinu ku sanya mushi likafani sannan gaba ta gaba malai gaca wal kafanu yake cewa aw samanuhu min malil mayyiti likafani ko kudin likafanin ana huddo shi ne daga cikin dukiyar mutumin da ya mutu akwai abin da suke cewa alhuququl muta'alliqa bitarika haƙƙin da yake wajibi akan kuɗin mutumin mutumin da ya mutu ya bar dukiya mutumin da ya mutu a cikin ya bayan ya mutu nan abin da ya bari akwai wasu haƙƙi da suke wajibi a kula da su kahin a zo a rika maganan harkar rabon gado ko kuma maganan za a yi sadakan wace ce da sauransu abu na farko tashhizul mayyit a shirya wannan mutumin a kimtsa shi da kudin da ya bari in babu wanda zai iya wanke shi ta ɗauki hayan wanda zai wanke shi ya iya a biya a ɗauko ya wanke shi duk da cewa mun karanta ana mutum ya dan Allah likawan da za a samu shi iccen da za a saya kazan da za a saya har a kai zuwa ga inda za a binne shi wanda za a ɗauko a cikin dukiyar shi in kuma aka samu wani ya bada ya yi fi sabi lillahi to shi kenan wannan shine haƙi na fari haƙi na biyu dole a kula da bashin da ya bari kar kowa daga cikin magada ya sa a ran shi cewa zai samu fran ɗaya wanda sai biyar sun haɗu za su ba da biye kar ka sa komi a ranka na cewa za ka ci kaza sai an yi maganan binnewa an ƙare an yi maganan bashi wanda yake bin shi bashi ya zo ya bayani kamar da mun karanta a nan ko aiwa kowa ya zo ya bayani sannan abu na uku wasiyar da ya idan ba ta wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiye shi ba ita ma sai an tabbatar da ita yanzu sai an yi waɗannan abubuwa an ƙare ne tukun za a zo a hira gado to amma a yau an ce yanayin da ake tahiyawa da wahala wani biya maka bashi ɗiyanka da matan da ka bari da su za a haɗu su yi mursisi su kwatanta cewa fa kana taɓa musu dukiyarsu da ka yi ƙoƙari ka biya duk abin da ake binka ka rubuta ka ajiye in ma babu ka rubuta ka ajiye ka ba waɗanda kake ga suna da himma suna da kulawa wanda za su iya tsayawa bayan ka mutu a yi abubuwan da ya kamata ka yi kwafin takarda ka ba su in son samu ne ma ka je wajen hukuma ta sa hannu ai tasdiq saboda kan ma ka faɗi ka mutu wani ka maka shiririta a cikin al'amuran biyan bashi kai kana can kana mahbus kana can an katangance ka ranka ta kasa isa zuwa ga Allah saboda bashin da ba biya maka ba su kuma sana suna sha'aninsu ta haka za a saye likahoni a cikin kudin mutum ko ya zama to a cikin kayan da ya bari a ɗauki wani a yi a mashi likawani da shi ko kuma a sayo a kudin da ya bari a sayo mashi likawani a sayo zawatin da za a rihe shi malika ta wa laulam yi hallifu gairahu ko da bai bar komi ba sai wannan yan canjin wanda za a saya mashi zawaki kaɗai ya bari to wajibi na aji a sai zawatin na zuwa bari shi malika ce saboda hadisin khabbab kala yake cewa hajar na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yi hijira tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabilillahi don ɗaukaka tafarkin allah nabtaghi waje allahi muna neman yardan allah fa waje ba ajiruna ala allahi ladanmu ya zamanto tabbatacce a wajen allah faminna man maza daga cikinmu akwai wanda ya tahi zuwa lahira lam ya'kul min ajrihi shay bai ci ba daga cikin ladan shi na jihadi komi abinda ake ne da lada anan shine alghanaim bai wana bai samu komi na ganima ba gashi na an yaƙi an samu ganima mai yawa amma kuma shi ya yi shahada ya ce daga cikin mu akwai irin waɗannan ya ce minhum daga cikinsu akwai mus'ab ibn umayr mus'ab ibn umayr daga cikin mu akwai wannan ya ce kutila yau uhud an kashe shi a ranar yaƙin uhudu yake cewa falam yujad lahu shay ba a samar mushi komi ba wa fi riwayatin walam yatruk bai bar komi ba illa namira sai namira namira shine kisa'un fihi khutuqun bidun wa sud mana tuhahi ne wanda a jikin shi akwai zane hori da baki sai wannan abin kadai ya bari yace fa kunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu in muka ja wannan tuwahin da ya bari an muka rihe kai shi sai kahon shi su mutu wannan su ne fa Allah sabkar da ayat cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahabahu man qada nahabahu illa sinan mus'ab ibn umayr Allah ce wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila daga cikin mazaje daga cikin masu imani rijalun akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullah alayhi sun gaskantar wa Allah abinda suka ma Allah alƙawli akai faminhum man qada nahabahu a cikin su akwai wanda ransu ya tafi daga cikin su akwai Musa ibn Umayr wa minhum man yantazir akwai sahabban da suke zaman jira ko yau ko gobe Allah ya ce musu sauya ba halu su iya nan akan imani to Mus'ab ibn Umar daidai da abin da zai amsa na ganiman bai amsa ba Allah ya shirayo shi sai zaman to dan abin da ya bari kyalle ɗaya da ya bari in aka ja aka rihe kanshi sai kahon shi su bayyana ya ce wa iza wa da'anaha ala rijilaihi kharaja ra'suhu in muka ja muka rihe kafafuwan kuma sai kan ya fito sai kan ya bayyana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa da'uha mimma yali ra'sahu ku ja ku rihe abin da yake kan shi da abin da yake kasa da kan shi wa fi riwayatin a wata riwaya zalla yake cewa ghaddu biha ra'sahu wannan kyallan ku rihe kan shi da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يكي تشيوا ضعوها مما يلي رأسه وفي رواية غطوها بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر كجا كريه كنشي أكفا هو شكما كسنج الإذخر يتي إذخر حشيش معروف طيب الرائحة كوكما طيب الرائحة wani icce ne sananne wanda iya da kamshi mazalla ce ku ciri wannan iccen ku sai ku ɗuɗɗura a saman ƙawahuwan shi inda tuhahin bai isa ba a rihe shi amma ga ambatan shi har a cikin alƙulani mai girma sahabi ne daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu abinda za a mashi likabani aka rasa ba maganar kwamfulin lika bane ba ka kai kwamfulin talatin wanki kuma ga wasu talatin kana samu amma bakka da ambato ko daya a bangaren da shayi musulunci ba wani abin da kama kanka wanda za ka tsinta a gaba a wani Allah subhanahu wa ta'ala ya shagaltar da kai tara tsimma ya shagaltar da kai gine-gine baka gina komi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba mus'ab ibn umar iya daga cikin matasa a cikin garin makka wanda a duniyar kafirci ma an san wane ne kuma an san mahaifin shi waje ce matashi ne wanda mahaifin shi tana da kuɗi kuma shi kaɗai ne a wajen mahaifin shi mun san alaƙar mahaifiya da ɗanta kuma lasiya ma Allah ya sa ta zama tana da kuɗi ta sakan mushi ragaman komi yadda ya ga dama yake a cikin garin maka su ne matasan da suke sa irin kayan da suke so a lokacin kahin ya imani musab ibn umar ya imani ya yi imani mahaifin shi ta shiga yajin yajin ya ta shiga yajin aiki na cin abinci sai dai zo ta wata hakuri ce mamma ki ci abincinki magana ta imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu zancen ja da baya walam yi baddi ba su sauya ba haka ne tsohuwa har ta shiga cikin wani yanayi ta ga cewa kayan gwamnati ci abincinta yaran nan yayi nisan da ba zai iya dawowa ba daga lokacin ta hudda shi daga cikin dukiyarta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ya yi hijira ya koma garin madina matashin da su ne ake nunawa da ɗan yatsa sai ga shi yau ya yi shahada likawanin da za a samu shi in aka ja aka rihe kan shi ƙawon shi su bayyana wanda yake nuna maka cewa sun ba da rayuwar ta duniya sun sai lahira da ita saɓanin yau lahira ake saidawa amso duniya a su kuma duniya suka bayar suka saida suka siyo lahira da ita kuma shi kenan duk irin jin daɗin da masu jin daɗin suka ya wuce ya zama tarihi a yau sun zama ƙashi ƙasa ta cinye abincin da kake so ka ci mai kyau saboda cikin ka ya bulbul ka rika sheki ana wani haske kake kana dariya kana shawa tumbi shi suka bari saboda imani da Allah walam yubaddilu tabdila ba su sauya ba haka suka mutu manzala ya ce a ciri wannan ganyen da itaciyar nan a rihe kawakun shi da shi sai ce wa minna wa minna man aina atlahu samaratuhu daga cikinmu akwai waɗanda ɗiyan marmarin shi suka nuna imana ya samu ya samu ya samu wannan ganima ta wajen jihadi yake cewa fa huwa yahdubuha sai gashi yanzu muna tsinkar wannan ɗiyan wannan ganimar da muka samu mana muna more wannan ganimar yahdubuha ay yajtaniha mana abin kamar kinaya ce akan ɗiyan marmari in sun ne da ake tsinkar su inda ake hudu haka kenan su ma ga su zura suna more wannan abin da suka samu na ganima amma kuma daga cikinsu akwai wanda ba samu komi ba daga cikinsu akwai mus'ab ibn umayr to wannan shine abin da malai yake magana akan cewa kenan za a sa mutum za a mushi da kafani ko ya zama to kaga shi mus'ab ibn umayr kayan shi ne wanda suke jikin shi su ne da aka warware aka hada ya zama to in aka ja aka rige kan sai kahon su bayyana haka suka rayu gubernar za ka samu da kwamfule ɗaya wanda isheshe wanda za a iya sallah da shi da matan shi sai da su riƙa yin bitanawo shi in ta sa ya ta yi sallah kayan su za su suturce jikin mutum gaba ɗaya in ta sa ta yi sallah in so sai ta ɗauko waɗanda ba su kai su tattace jikin mutum ba su ta sa su sai ta ba shi wannan shi ma sai ya ɗarma wannan abin da suke ɗarma a su kuma ya yafa wannan wannan wannan ridaɗin nan ya huto ya ba mutane sallah a cikin haka aka samu wasu fitinannu daga baya suka kai ƙaran shi wajen umar ɗan khattab a lokacin da umar yana yana matsayin amirul mu'minin ai wani wani bayya huto wa sallah sai ya ɓata mana lokaci liman jinkiri yake umar ya kirayo shi ya ce kai mi yasa mutanen talakayanka suna kukan kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza a wancan lokacin a haka umar ya jagoranci mutumin da yake tsoron a cikin waɗanda allah ɗora mashi yauni hatta da jakki jakkan da suke cikin ƙarƙashin territuwar na, na, imara ta masu imani yana tsoron kar allah ya tambaye shi akan wannan jakkin ba magana mutum ba ya kira wannan gubernar da ya ce mutane da suna kukan kaza suna kukan kaza suna kukan kaza ya ce kukan jinkirin hutowa sallah da suke ya ce ga halin da nake ciki da ni da matata kayan da za a sa a huto a yi sallah ne saboda ba duniyar bace ta dame su ka ci duk irin haram inda za a ci saboda kasa riga kawai tsimma umar ya ce ina da ya tafi garin madina wannan ba Allah ya tafi Umar ya bashi burgani da kuɗi a ciki wanda zai iya biyan bukatun shi da bukatun iyalin shi ya zo ya sa burganin gaba da shi da matar shi suka rika kuka fitina ta shigo musu a cikin gida sun yi rasa rayuwa yadda suke waɗannan mutane ba banza ba Allah ya rika yabo su a cikin alƙurani mai girma wannan ba Allah me yayi wannan talaka da suke kuka da hutowa da wannan burgamin kuma so da yawa irin aikinsu da suke suna aikata ma a cikin dare wanda ba wanda ya ma waye aikin burganin hannun shi kawai ke sa yana zafta na ba mutane yana zafta na ba mutane haka abin ya kare ya zama to yadda yake rayuwa da haka yake rayuwa yanzu umar idan dare zan ce zaganta bai taso ba wani ka so na iyalin shi wani ka so ya dan huta wani ka so kuma ya tashi ya rika muraƙaba a cikin gari yana sa ido cewa me yake shiga me yake huta daga lokacin da Allah ya sa ka zama wakilin jama'a ko a masallaci ne ko kuma aka ɗauki wata idara aka baka aka baka gudanarwa a wani waje aka maka deje ko aka baka minista na bangare kaza ko ka zama wani dipite ko ka zama kaza ko ka zama shugaban ƙasa wallahi aiki jajjawur ya same ka kai kai a karan kanka ma kadai da sautar da Allah ya dora akan ka kai karan kanka ka kula da kanka wallahi ba karamin aiki bane balantana a ce ga mutum daya biyu uku hudu biyar mutum miliyan daya mutum miliyan biyu mutum miliyan 23 ko 22 duka karkashin jagorancin ka suke ya suka kwana sun ci abinci ko ba su ci ba ya musulunci su yake ya addinin su yake ya halin rayuwar su yake wa yake lahiya wa bai lahiya wallahi duka Allah sai ya tsaye da ka a saman diddigin ka tambaye ka gobe kiyama ba magana wace ta in kaci wani matsayi a maka barka barkan me za a ma ba abin barka bane ba abin jajantawa ne waɗannan sahabban na manzala sallallahu alaihi wasallam jagoranci manzala zai kirayo mutum ya bashi mutumin ya ki amsa ya juya ba yana kuka ya bar magarin madina amma a yau mutum zai zo sa ku gaba ya muku ƙarya a lokacin da yake faɗi bakin shi yana faɗin abubuwan zuciya shi tana cewa ƙarya kake a haka wannan da mirin shi bai bashi ba wannan a haka zai so karanta muku waɗannan abubuwan shi da kanshi ya san ƙarya yake ku da aka tara ake wani muku maganganu ku san ƙarya yake saboda a ɗauki amana a bashi kuma amanan ya yi imani da Allah ɗari bisa ɗari kai ɗari biyu bisa ɗari cewa sai ya ci amanan nan kawai saboda duniya a mashi jiniya a mushi wane ne a yi wane ne don abin da za a yi gaba da ya ƙare satamut al'aita halin mutuwa za ka ko wane ne kai ko miye kai duk irin matsayin da ka kai wallah sai ka mutu daga lokacin mi za ka ce ma Allah mi za ka ce wa Allah lissahin waɗannan al'umma yanzu ka dubi tsarin da ƙasashenmu suke tahiya a kai tsari ne na waɗanda suke cikin abin kawai duwan kudin da yake da alaƙa da gwamnati kawai nasu daga ma'aikata wanda suke na wanda da yake cikin ka yake cikin kewayen shi talaka wallahi da wahala yake tsorurta wani abu abin da talaka yake samu a cikin abin da ya shahi hukuma galibi bai wuce tsaro ba lahiya ta harkar da ya shahi education harkar karantarwa waɗannan abubuwan guda uku kusan su ne dai abinda talaka yake jin china mura amma sauran abubuwan kullu ha muwazza'a tsakanin waɗanda suke su ne afrad ɗin suke ciki in ba ma'aikaci ba da kai bakka da kaso a ciki in ba kaza ba da kai bakka da kaza a ciki to waɗanda duka hisabat ne wanda wajibi ne ɗan adam ya sa ido ya ga cewa ubangiji subhanahu wataala zai sa shi gaba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sannan kuma wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada za ka samu abin da ka aikata a halarci a wajen Allah a ranar da ba wanda zai tsaya maka kai ne za ka tsaya a karar kanka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله